بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكين أمين شوار الله يومنا مريتين جمعة ببرانا شاهدوا قوة رمضان شكرا تدبو دير دريه دود أربعين دشدة شاهدوا قوة مارس كالندر ينبوكو shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar muna gangarawa mun kusa sauka insha Allah za mu tashi kan suratu zalzala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يكفر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأن سورة an ba ta suna suratu zilzila ko zalzala saboda kalmar farko da ta fito a cikinta idan zulzilatil ardu zilzala akwai saɓani cewa 'yan makka ce ko 'yan madina amma ta fi kama da ayoyin makka saboda zaman su gajejjeru ga ta gajerar sura kuma ɗauke da bayanai na alƙiyama an ba ta suna idan zulzilat kamar da abdullahi bin aure ke ta nazalat iza zulzilat wa abubakarin ƙa'idun fabaka an saukar da wannan sura sai kira ta iza zulzilat ya ce abubakar yana zaune sai fashe da kuka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi cewa wato tsorata da zunubanmu da ayyukanmu da alƙiyama da za ta tafi mazala ce ai inda ba ku laifi kuna gyara ba ku zunubi kuna istighfari da amma Allah zai tafi da ku ya kawo su ba sai kwantar da hankalin mu cewa duk da muna laifi din in dai mu masu tuba ne to alhamdulillah amruna ila khair a wasu masahib da wasu littafan da suna kira ta suratu zilzal akwai wani mushaf na kairawan da bil khat al kufi irin wannan na morocco da aka rubuta suratu zulzilat to kaga dai duk dai sunayen suna kewaya kan me kan wannan kalmar ta farko a cikinta ayoyinta kamar da muke gani aya takwas ne kuma malamai sun ce ita ce ta 94 wajen sauka wannan garwayan masu cewa sura ce 'yan madina ke ta sauka bayan suratun nisa gabanin saukar suratul hadid Allah tabaraka ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha idza zulzilatil ardu idan aka girgiza ƙasa zilzalaha girgizawarta كمان عشان وتسورة التي إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة وتو جرجزة تاشا القيامة ببتش يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم جرجزة ذا أي ودبك أمامك wannan girgiza ba wai wannan duniyar da muke ciki za ta shafa ita kadai za ta shafi duk wasu duniyoyin da Allah ta'ala ya halitta ita wannan ya kwallon da muke bisa kanta ba ta wuce dan digo guda a tsakiyar daji ba in kaɗa ta da sauran duniyoyin da Allah ya halitta da suke kewaya a cikin sararin subhana to duk gaba ɗayansu ne za su rikice wannan ta bugi wannan waccan ta bugi gane saboda ka tashi alkiyama girgiza ce wadda duk wani abin da Allah ya halitta a ran nan da ta girgiza shi sai Allah ce wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa a wannan lokaci za ta fitar da nauye-nauyenta waye sai aka abin da ke cikin ƙasa tun daga annabi adamu har zuwa jiya wanda suka mutu ka har da yau juma'a duk suna cikinta mu ma nan gaba duk za mu shiga bayan mun shige wasu su rayu su ma su shiga muna nan muna haifa wanda za su rayu nan gaba mu kuma mun shige su mamaye kana samanta anta siklun alaiha kun gani hina ma yamshi al-insanu fawqa al-ardi fa huwa siklun alaiha wa hina ma yatabattanuha hina ma yadkhul fi batniha fa huwa siklun laha laka sallati wa akhrajat al-ardu asqalaha banda mutane babu wasu halittu cikin ƙasa akwai su da yawa sahi hazi ƙuburu na tamlaɓar arda fa'ilin ƙuburu min ahadi adi sir in istata ruwaidan lafiyalan ala rufatil ibadi ya ce mutane in ka tambaye kowa ma ƙabrin kakan kakasa bai sai da yake ya ce to tafi a hankali duk inda ka gani ƙabrin wasu ne nan kake bisa gani to duk kowa da kowa a ranar zai bunkuro ya fito wa akhrajat al-ardu asqala wasu malamai suka ce ma fiha min al-kunuz saboda a girgiza dan adam duk arzikin da ke cikin ƙasa na tagulla na zinari na gwalagwalai duk wani arzikin da shi da ɗan ke to ranar za a bunkuro shi a fito da shi gashi nan kana kallo baka bukatar shi saboda kuɗi ne kuma ba kasuwar kashe kuɗi a ranar ranar kasuwar ta lada ce kawai da zunubi ko ka kawo ladarka ko a baka zunubi in ka yi laifi in ka zo nema za ka ce ba ni cikin ladarka ne in ba ya da ɗauki ɗauki cikin zunubai na da su ake kasuwanci la ilaha illallah Allah ka agaje mu shi yasa duk sadda kake iya aikin lada ka yi don akwai rada zai amfane ka kuma babbar hikima ita ce masu rubuta ba su kasawa ubangiji kun baya mantawa mai Allah ce suratul kafi alarma aka wannan magana da muke kana ta karata ta kana rubutu aikinmu ne kake mai Allah ya ce game da za mu zo alkiyama mu ga komai sagiratan wa kabirata wa wajadu ma amilu habu sai ni na kawo wannan farko ayin nake tambayar ehe farko ayin nake tambayar ma wudu alkitab alati za a je littafi dada littafi ne irin wannan mai takardu an yi publishing ko electronic littafi ne wanda kawai a sarari zaka ga majijin sa duk littafi fatar almujrimi na mushfiqi da lillahi wanda ya fita shi hankali littafi rubutacce ko littafi na gani amma a lokacin da ƙurale yake sauka yayin maganar littafi da gani majigi suna ganewa su gane amma mu yanzu muna ganewa da yanzu ana so sai a sa katon tv guda can guda nan wanda yake so ya kalle da wanda yake so ya kalli karatu da nake ba haka ba to wa wuzi alkitabu za a aje majigi zai ya ɗaukar haka duk ya fita da hankali mutum ya ga ya shige cikin hotel ya ɗauki ɗaki ya shiga ɗakin ya saba kulle ya kulle ya ƙara da fram amma kuma ga bidiyonsa ana yi ɓaro-ɓaro kowa na gani duk abin da yake da ta'asa akwai tashi hankali ga wannan ko babu da ba wannan ƙarshen sura ai واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها dan adam zai yi tambaya ce me ya same ta ne wannan al'amari ya girma da yawa me ya cimma ƙasa haka ta bunkura da duk abin da a cikinta ko kuma wa ƙalal insanu ayil kafir malaha wai me yasa take mana wannan tono asiri Allah ya ce yawma idin tuhaddisu akhbara rannan ƙasa za ta ba da labaranta masallacin abu hurairu sai ya ba da labarin duk karatun da aka yi cikinsu da duk itikafin da aka yi cikinsu da duk hudubar jum'ar da aka yi cikinsu da duk mitin mitin da aka yi na taimaka ma marayu a cikinsu haka kowane hotel da kowane ɗaki a cikinsu sai ya ba da labarin abin da aka yi a cikinsu haka kowane titi sai ya ba da labarin shuɗawar da aka yi a kansa haka kowane gadon asibiti sai ya faɗi wanda ya jinya a kansa da wanda ya mutu a kansa babu abin da Allah zai bari ran komai a fili yau ma idan tuhaddisu akhbara rannan ƙasa na cikin masu shaidu shi yasa muka ce muku komai yana da raifa nisbiyan don komai yana tasbihi kuma komai yana ajiye bayanai kuma ran da aka buƙace su za su bayar Baka shi wannan bakin da iya ƙaryaran nan ba za a ba shi dama ba اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون رجل زامو دوات باكو ننسو baki hanna ya da kafafu su za mu ce su yi magana to nan ko sai Allah ce kasan ma za ta yi magana da kanta bi anna rabbaka aw hala alba'u nan sababiyya ce saboda ubangijinka yayi wata wahayi ya ba ta umarni cewa duk ta fito da komai da komai wanda ka yi rikodin da haka duk inda kake duniya akwai kyamar ubangiji kuma tana rikodin kuma a ran nan za ta fito da shi kuma inda lahira take da ban mamaki yanzu nan in ana majigi a wannan shiya ta gwiwa wanda a cikin gari kan wuri bai san abin da ake haka dai ko ba ka kenan abin da ake sakkwato mutanen da ba su sani ba wanda ake dange mutanen turai ta sani wanda ake kano mutanen taraba ba sani wanda ake najeriya mutanen ingila ba sani to a ran nan alkiyama komai a fili yake yusmi'uhum da'i wa yanfudhuhum al-basar ko yi magana kowa na jin sa sannan kowa na ganin kowa duk yawan ka ce ka yana yawa sai ce allazina yu'minuna bil ghaib mun yadda wanda ya faɗi baya ƙarya يومئذ يصدر الناس أشتاتا رنا متاني ذا ستاسو مفيلين القيامة أشتاتا سنا الرببو ما أنا باروان وندوان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه توارج كما لكل امرئ منهم, منهم يومئذ شأن يغني قوة تكن ستائشيش ba wanda ke damuwa da wani mata da miji ranar masu da alaka alaka tana dawa ne in an shige aljanna to wannan kan da ka jefa kafarka cikin aljanna kamar yadda Allah ya faɗa ne wa yudkhiluhum aljannata arrafa halahu kana shiga aljanna ka san train din da zaka hau ka san kofar gidanka ka san lambar gidan kuma kana zuwa ko ka rigima taka ko ta riganka ko ku iso tare lokaci guda sai ku rungume juna a shige cikin gida masha Allah amma kafin a kai ka shiga aljanna ba ruwan kowa da kowa ruwayoyi sun zo da cewa ma wani zai roƙi wani baba ka san nai maka da'a nai maka biyayya baba lokacin da ka yi jinyar shekara ta takwas ina jinyar ka baba wallahi nai maka kaza don Allah baba yan lada kaɗan nake bukata ce wallahi ɗana an ta kaina nake mata ta isko miji mun yi zaman arziki mun haifi ƴaƴa mun yi waye dan abin da ya rage mun kaɗan ne ce wallahi ta kaina ne ba fa wanda ke ta wani rinna in ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne zai ce rabbi ummati ummati al'umman nan ba abin da ya kai darajar sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake so kamar yasa Allah ya ce wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim naku ne min anfusikum ne azizun alaihi ma anittum yana jin nauyin abin da zai wahala da ku duk abin da zai wahala da ku baya harisun alaihi yana da kwaɗayin alherin yana son ku shiga aljanna baya son ku halaka هم بالمؤمنين رؤوف رحيم mutum ne mai tsananin tausayi da jin ƙai ga mummuni Allah ka haɗa mu da manzonka ka sa mu cikin ceton sa ranar alƙiyama sai Allah ce liyu rau a amalan sun taho ne don a gwada masu ayyukansu da haka kowa fito daga kabari ya ta sama farfajin alƙiyama ya tafi ne don ya ga aikin can ake ba da result faman ya amal mifkala zarratin khairan yara duk wanda ya yi kwatankwacin ƙwayar ƙasa shi ne mifkala zarra ƙwayar ƙasa in ka ɗora yatsanka a ƙasa ka ɗaga ƙwaya nawa zai fito da su zai yi tasowa da arba'in to ko da kwatankwacin guda cikinsu ya rahu wanda ya ake nan zai gan shi ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أجيال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya kwatankwacin ƙwayar ƙasa na sharri shi ma zai gashi ne ya kwatankwacin ƙwayar ƙasa na sharri wani ya harare ka ya kau da kai ai ranka zai bashi ko wannan karamin abu ne amma sai an gashi ranar alkiyama wailul li kulli humazatin lumaza masu zumɗe da masu ɗaya gumi duk ayyuka ne da an rubuta su kuma za a gan su ranar alkiyama menene kwatankwacin aikin alkhairi kaga mutum ya ɓace hanya sai kai mai haka kai gaba kawai ka sa ya tsarkai binin kai ko ka wuce kaga bai kallafa maka komai ba amma sai kaga wannan alkiyama kuma sai kaga sakamakon shi kuma ba mamaki wannan ya tsirar da kai saboda Allah baya raina alherinka innahu ghafurun shakur ubangiji mai godiya ne ga abin da ga abin da bayansa suke shi na lake ta yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowane mai rai zai isko aikinsa an zo da shi yanzu ka ce malam usman ya ɗauko maka karatun jiya sak zai ɗauko maka shi yadda aka yi shi duk da motsin hannuna ba za a yi kure ba ko ana yi in ka ce sunna tv ta maimaita maka karatun jiya yau da daddare wanda ta sa da rana za ta maimaita maka shi yadda yake to haka ma amilu hadiran za a zo da ayyukanmu yadda suke wala yazlimu rabbuka ahada yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in shi ma mugun aikin ta zaka isko shi التي تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا mutum in ya ga sharrinsa sai ya burin ina ma an nisanta shi da shi ba a nisanta ka da shi na ka ne kuma iyakakkarinci Allah ya yi mana tun da ya ce mana zunubi guda guda ne lada guda kuma goma ce sannan hannun jari ce in an tara ladar ka za a saka ta yaduwa الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء كذا باب إذن kyautar da za a yi mafi da wani dulla dakka guda a ƙara mata zero ta koma goma sannan a jefa ta a kasuwar hannun jari ta alkiyama ka zo ka tarar da ita mislul jabal ka yi sadaka da dan abin da baka ɗauke shi komai ba kaga akawun an ce za a taimaki marayu an ce za a taimaki masu tsananin bukata sai ka ɗauki naira ɗari kana ganin ta ba komai ba kila kana dubu hamsin ka ɗauki naira ɗari ka jefa ka wuce wurin kamanta da shi amma ko da za ka jera nan sai ka ga wani tarin alkhairi sai a ce sadakar nan ce ta naira ɗari sai ka ji kamar shakka anya akwai wanda yin ubangiji ya ce tafi an baka kashi goma sai ce ubangiji ga ka ubangiji ta yarka kuma ka nemi bawan ka izgili Allah ce ba izgili nake maka har Allah ya masa dariya muna da sun kusa shi ko yana cikin sahih ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا mutane za su tarar da ayyukansu halarce kuma ubangijinka baya zamintar kowa don haka kowa ka gani aljanna rahamar Allah ce amma tare da aikinsa kowa ka gani wuta hukuncin Allah ne amma tare da aikinsa Allah ka samu zama 'yan aljanna suratul adiyat بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا وانا اتما malamai sun bata suna suratul adiyat kamar yadda yake a masahib namu na yamma babu wawo wasu kuma sun ce mata suratul adiyat da tabbatar da wannan wawo din magabata tun zamanin sabai sun yi sabani ce in maka ce ko yan madina kamar wanda dai surorin da suka gabata amma dai ita ma ta fi kama da surorin makka saboda gajarcin ayoyinta da nauyinsu a madina ubangiji ya fi amfani da larabci mai sauƙi saboda babu wani ƙalubale a can amma makka saboda ƙuraisha da masu ji da kansu sai aka zama su da irin larabcin da zai girgiza su to larabcin ta fi kama da larabcin surorin makka kuma jabir ibn zaid ya ce makiya ce ta zo bayan suratul asri gabanin suratul kautar wadda za mu shiga an jima ko gobe in allah ya so suka ce kuma ita ce sura ta goma sha hudu a cikin saukar alkur'ani bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a rantsuwa ce Allah yake yi da wasu daga cikin halittunsa sune barade na dawakai masu kai hari masu jihadi masu farmaki ga makiya saboda irin ayoyin Allah da ke tattare da wannan wal'adiyati dabha na rantse da dawakai masu tsalle suna fidda suna haniniya suna fidda wani sauti na haniniya irin na dawakai masu kokari falmuriyati qadha na rantse da dawakan nan da in suna gudu suke kwantar ko suke sakwatar ko suke wato taka ƙasa har tana fidda wuta saboda tsananin gudu falmughirati subha su dai dawakan nan da nake rantsuwa da su su ne masu kai hari da sanyin asuba laraba sukan kirdade su yi tafiyar dare su kwana bakin garin makiya asubahin farin sadda zakara ke tara su kai masu hari saboda bacci ya fi nauyi a sannan shi sa har akwai ƙabilun da ake cewa su da rana suke kai hari saboda jarumta amma dai abin da aka fi sani kai hari da wani lokaci da asuba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bari sai asuba ta yi in ya ji kiran sallah ga gari ba zai kai hari ba ya nuna akwai musulunci a ciki fa asarna bihi naqa waɗanda in suka yi tafiya suna kai farmaki suna tayar da ƙura فوسطن به جمعا sai su kai tsakiyar makiya don su kai hari wato wannan rantsuwa akwai hikimomi tattare da ita tattare da su mai yawa kamar yadda muka yi wata hudu ba a kai da cewa yana cikin manyan ni'imomin Allah da ya bada dawakai kuma dawakai har abada alherin su yana shi yasa kiwon dawaki yana da lada suna kan da tsada suna kuma da wahalar kiwo suna cin kuɗi amma akwai alheri tattare da su alkhairu maqudun fi nawasi alkhair khair ila yawm alqiyama inji manzo Allah akwai alamun nan gaba technology zai samu matsala za a koma ana amfani da dawakai ila laulawa ta tsaya ba sukur babur ya tsaya keke da kai nan muna cin agwagwa kano suna ci a daidaita sahu wani gari da sunan duk su tsaya motoci su tsaya jirgin sama zai tashi idan kai wannan lokaci da wakai za a hau kuma fada na dawakai ya fi jarunta akan fadan tsarika loki an ce wanda ya fara yin bindiga abin da ya ce yau na daidaita rago ko na daidaita gwarzo da rago matsoraci duk sun zama ɗaya tun da bayan gina za ka laɓa sai ka harba kaga da rago da da gwarzo duk sun zama bugu da duk wannan rantsuwar da Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanu hakika dan adam yana da taurin kai ga ubangijinsa yana kin ba Allah haƙoƙinsa yana kange alherin da Allah ya bashi daga waɗanda Allah ya ce ya basu innal insana li rabbih lakanut dan adam kasalalle ne dan adam marwaci ne dan adam baya bayar da haƙoƙi na jiki haƙoƙi na kuɗi haƙoƙi na lokaci yadda ya kamata duk wannan kalmar kanudun tana ɗauka wa innahu ala zalika la shahid dan adam da kansa ya san haka akwai sabobin da kai kanka ka san kana da to kuma da haka ne ake tarbiyya mun yi magana wannan ko in ka san ɗabi'arka da ba ta da kyau me mataki na biyu ka fara gyara idan misali marowaci kake ka tilasta kanka yin kyauta ka sa marayuwarka labur da sai ka yi kyauta idan mutum kake misali mai yawan sakin baki ya ci naman mutane ka ɗora ma kanka durar da ka ci nama wani sai ka gobe za ka yi azumi kaga hankali za ka tarbiyyantu za ka daina da ka sha wuyan azumi za ka daina وإنه لحب الخير لشديد Allah ya ce kuma shi mutum ne mai tsananin son kuɗi ka gana almal sai aka kira shi alkhair kuɗi ake nufi ɗan adam akwai son kuɗi wannan jibilla ce za ka tarar da yaron da bai gama sanin me ake da kuɗi ba in ka bashi zai jimƙe in ka ce ba ni ya ƙiya in ka ɗauki takardar za ka bashi takardar biredi in ka ce ba ni zai baka amma wannan ta kuɗi da yake fitira ce yana son kuɗi wa hussil Allah ke afala ya alamu izabu usira ma fil qubur to shi shi mutum mai son kuɗi yana tarawa baya sadaka afala ya alamu izabu usira ma fil qubur shin bai sani bane ranar da za a fito da ababen da ke cikin kaburbura wa hussila ma fi sudur ranar da za a bayyana abubuwa da ke cikin kiraza duk abin da ka rika kudurtawa a ranka misali kulle kullen munafurci da sharri da wasu ke yi duk a ranar za a fito da su ga fili bai sani ba inna rabbahum bihim yawma idan la khabir sha ubangijin su mai cikakkiyar masaniya ne game da abin da suke yi kuma yayi rikodin zai fito da rekod din Allah ka cece mu Allah ka suturta mu ranar da ake tona asirai Allah ka sa sirrinmu ya fi zahirinmu kyawu da alheri domin ba kowa ne sirrin sai ke mugu wani zahirinsa da baɗinsa iri ɗaya ne musa kwata ne mana shaida galibi abinda muka faɗi shi a cikin ramu ba bai nuna babu munafukai a cikinmu ba amma dai ba ɗabi'a ce tamu ba ba sakwace ya faɗi magana haka yake ne iyakar gaskiyarsa kenan to kuma wannan ɗabi'a ce mai kyau amma akwai inda ba ta da kyau yes akwai inda ba ta da kyau mujamala tana da kyau misali lokacin da zaka fuskanci mutum da wani laifi ko kuskuren da yi to sanya mujamala tana da kyau ila sabila rabbik bil hikma amma da ganin sa ka ce masa wani abin da kai ya nuna kai munafiki ne akwai daidai ciki ta ka gani ya murya ce in ba su kwace yaron ka kullum yana ce mana kafiri ya ce kana sallah ya ce a ce to inda kahiri ka wala kahiri kai babu koyo kaga da akwai yan mujabala sai ce a bai kamata yana ce ma kafiri ba amma dai baka sallah ka san ita kuma sallah ai ba ya yi masa hikima ja inda kahiri ka wala kahiri kai wato baya ci gaba kenan سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة wannan sura kusan ba yi saɓani game da sunanta ba suratul qari'a mai ƙwanƙwasa wanda yana cikin sunayen alkiyama wato tana ƙwanƙwasa zukatan mutane da irin firgici da tashin hankalin da ke cikinta kuma babu saɓani cewa sura ce 'yan makka tana da ayoyi goma sha ɗaya ga wani lissafi goma ga wani lissafi mutanen kufa suke kirga ta sha ɗaya mutanen makka da madina suna kirga ta aya goma mutanen sham da basra suna kirga ta aya takwas yau sai ka gano ina da ina ne aka ɗaɗɗora mu da yanzu na sha ɗaya gare mu ko ba ka an ce ita ce sura ta talatin ta sauka bayan suratu quraish سورة قريش لإلاف قريش سنن تاسوكا قبل سورة القيامة الله تعالى القارعة ما يقوم قص الزكاة وتلارب شيء أقوي كما قريش أقوي أقوي إضماري أنا أما بامي قال إضمار سوري كده زوج إلى الأرض القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وتكلم من الجن هنكلي زواجون أبو نتاشا هنكلي يا كيمي تفيا سورا راكتي كاتب جل لابار مي قنقص الزكاة ما القارعة ميتيتي هكا وما أدراك ما القارعة ويسندكي abin da yake ce makari malamai sun ce duk inda ka ji ala ce wa ma adraka to zai ba da labarin amma yace wa ma yudrika ba zai bada labarin ba wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba kaga wannan ba labari ne da Allah zai bada shi yaushe zai kiyama Allah bai faɗa maka kowa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam man mas'ulu anha ya alama min as-sa'il yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuf ran da mutane za su zama kamar sunge wanda yake yawo in an yi ruwan sama الفراش أنا فساش ده فارا أما الفراش دنجي لنا كنانا واتو تنصى كنانا قايمة سفرا سمونا غريم السنجي يا فدا تيوكو من sani bai akwai ba kano ne faɗa muna abin da suke kiran sunge wanda in an ruwa yake fita da yawa ya ta faɗuwa kan titi duk inda fitila take ka gan shi to kamar haka mutane za su zamo suna ta gudu كالفراش المبثوث musamman wanda iri in aka yi ruwa fitillu suna aka kunna su sai su tabin su to su ne alfarash amma fara dangi ne na alfarash wata kunul jibalu kal'ihin ilmanfush duwatsu su ma za su koma kamar auduga wadda aka wato sheke ta ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ألا زي زي نكي دكا دوس الدنيا قبعدها يميد بسو ودكسا أنا واتو آه ما سيك أرجيرو بسكي شيك إيوا إيه أي كيف تو كالعين المنفوش kamar auduga wadda take tashi tana bin iska haka duwatsu za su koma Allah ce wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa yatamurru marra sahab zaka ga duwatsu kai tsammanin kafa suke suna gudu irin gudun as-sahab wato a giragizai wasu malamai sun sai wannan cikin mujizojin wannan zamani mujizojin alƙur'ani wannan zamani cewa duwatsu suna gudu tare da duniya amma malamai da suna gada magana alkiyama ake duk da ke karshen hayar ya ce suna Allah Allah zai atkana kulla shi shi kuma da yana karfa wata magana duniya ake to ubangiji dai na tsoratar da mu game da wannan rana da abubuwan firgici da ke cikin ta sai ce fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya amma wanda ma'aunan ayyukansa suka yi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya to wannan yana cikin rayuwa amintatta rayuwa yardajjiya wato rayuwa ta jin daɗi da godiyar Allah wannan ma yana cin nemomin Allah ga mumine cewa awon ayyuka ake don haka zunubin kai ya rage tayar maka hankali matukar kana da ladar da za ta rinjaye wannan yana tana cikin ayoyin raja'i kamar da Allah ta'ala ce قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم anan ubangiji na kiran bayi masu yawan zunubi ne ba bayi masu yawan sallah ya ce kar ku yanki kauna daga ramar Allah domin Allah na gafarta zunubi duka kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah muna godiya gare ka فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أما وندا ما أوننسا سكي سوتي معنى لا دس باك ديوا أنن فأمه هاوية ثم لزمت يسا يتجي وتر هاوية وإن التي إن عذابها كان غراما باك بريش uwar yaro tana nesa da shi kullum yana ɗamfare da ita ko to haka wuta za ta mai da kanta uwa gare shi fa ummuhu hawi Allah ce wa ma adraka ma hiya wa ya sanar da kai abinda ake ce ma hawiya ita jahannama sai Allah ce narun hamiya wuta ce mai tsananin balbali da tsananin ci da kuna Allah ka kare mu daga gare ta kaga wannan ita ma tana cikin surori wato na makka masu tsoratar da mu daga alkiyama da abubuwan da ke gudana a cikin suratul takasur بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر الآلوسي ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kira wannan sura suna suratul maqbara hatta zurtumul maqabir amma da yawan masahib abinda aka rubuta suratul takasur al-imam tirmidhi da wasu haka suka sanya ta akwai kuma qur'anin da aka rubuta mata suratul alhaqum al-imam al-bukhari ya mata tarjuma da sayin sa suratul alhaqum ita ma dai aksarin malamai sun tafi akan cewa sura ce yan makka akwai ruwayoyi masu tabbatar da cewa 'yan makka ce akwai masu ganin cewa 'yan madina ce akwai dalilan sauka da aka faɗi game da ita malamai sun ce ce ta goma sha shida wajen sauka ta sauka bayan suratul kautsar ina a tsadakal kautsar kafin suratul ma'u kuma kamar da muke gani tana magana ne ita ma game da jan hankalin mutane game da duniya da mai da hankalinsu ga alkiyama بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر Allah ya ce kuri da yawan abubuwa ya ɗauke hankalinku alha min ilha'i abu ya shagaltar da kai ɗauke hankalinka attakasu bi maza kuri na yawa yawan kuɗi wani yana kuri da yawan kuɗi yawan 'ya'ya laraba sun fi kowa kuri da yawan 'ya'ya wani yana kuri da yawan ƙarfi wani yana kuri da yawan mabiya wani yana kuri da ƙarfin mulki wani yana kuri da ilimi kowa da abin da yake kuri da shi wani yana kuri da sarauta shi ɗan babban gida ne to duk waɗannan sun ɗauki hankalinku hatta zurtumul maqabir kuka yi taraf kana kuka yi ta mantawa kuka yi ta shagala hatta zurtumul maqabir kwatsam sai ga kun zirci makabarci ana nufin ziyara wannan da muke mu je mu yi addu'a mu dawo ziyara ta dindindin saboda wuri ne ba na dindindin ba sai ka ji an ce permanent secretary secretary na dindindin ba wasu shekaru suka yan ta yare ta shi ba dindindin ne ba ko an rantsar da shi ba wani lokaci sai ka je ya mutu shi ba na dindindin ne ba to haka shi ma kabarin ba na dindindin ba ne dun fitowa za a yi tashi za a yi kawai dai ana kiransa dindindin saboda tsabar daɗewar da ake wani yau shekarar sa ɗari wani ɗari biyar wani dubu wani dubu biyar wani dubu hamsin duk can zamuna kuma Allah kaɗai sai iyaka daɗewar da zamu in fact in ban da rayuwar lahira ba wata rayu da ɗan adam zai yi mai tsawo kamar ta kabari shi sa ake mata tanadi akwai wanda zai mutu yarsa ta yi kuka ya ce ki kwantar da hankalinki wallahi shekara ta arba'in ina azumi don wannan duk inda zane na yau shekara ta arba'in ina azumi don neman tsari daga inda zanna yau tsakaninmu da Allah muna wannan tunanin za mu kwanta kabari me muka yi masa tanadi to ko da ludayi guda na kunu ne ka riƙa bayarwa da nufin samun sauƙin kwanciyar kabari domin kabari akwai ni'ima a cikinsa kabari akwai azaba a cikinsa akwai ma damkar kabari wadda manzo Allah ya magana ni ba abin da ke tare min hankali ma kamar ta daga magagin mutuwa sai damkar kabari su ne abin tashin hankali magagin mutuwa saboda na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahala kafin mutuwarsa wanda ya nuna matsayinka bai hana a jarabce ka wurin mutuwa ka wahala dan kakkabari kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace launa jabina ahadun naja minha sa'd ibn mu'adh la ilaha illa sayyidul ansar masoyin Allah masoyin manzo Allah wanda ke ihtazza arshur rahman li mauti al'arshin ubangiji ya girgiza da mutuwarsa amma a haka manzo Allah ce inda akwai mai kubuta daga damkan kabari to da sa'd ibn mu'adh ya kubuta don haka haddashi sai da kabari ya damke shi kenan tashin farin kana shiga sai ya matse ka a matsayin wani nau'i na jarrabawar da har yau kana cikinta a duniya ba annabi ya gaya mana in ka taka kaya za a goge ma zunubi ba in ka samu bakin ciki za a goge ma zunubi in ka yi rashin lafiya za a goge ma zunubi to haka magagin mutuwa a goge ma zunubi ciwon ajini a goge ma zunubi dan kan mala'iku sharɓar ranka duk irin wannan kakari da kake yi akwai goge zunubi a cikinsa sannan in zunubi ka bai kare ba hannun cikin kabari za a matse ka ka dai isa lahira babu zunubi a ke wallahi jama'a akwai doguwar tafiya a gaban mu Allah ka taimake mu akan wannan tafiya Allah ka nuna mana mun yada zango cikin aljanna alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kuri majunanku da yawan abubuwan da kuka mallaka ya ɗauki hankalinku ya shagaltar da ku har sai da kwatsam kuka faɗa kabari shi fa kabari galibi jama'a galibi ana zo masa dai ba a sani wani ma ya yi bacci ya gama addu'o'i ya kwanta ko da zai motsa sai ji an ce man rabbuka bai san abin da ya faru ba wani zai ga accident gabansa karo za su yi amma daga ganin wannan motar da zai karo da ita gabansa ya tsinke ya faɗi zuciyar bai san masar da za a ɗauki rayuwarsa ba kawai wane ne ubangijinka ya ce ubangijina shi ne Allah yana maki to yaushe aka kawo ni nan yaushe haka ta faru Allah ce sun makalla sau fa ta'lamun kuna shirin sani me za mu sani ya ubangiji Allah ce kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim inda kuna da sani na yaqini na tabbas la tarawunna al-jahim da kuna ganin wutar jahima ganin ido kamar da Allah ke cewa wara al-mujrimuna an-nar fa dhannu fa dhannu annahum muwaqi'uha ولم يجدوا عنها مصرفا لا إله إلا الله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم da kun ga abin da a gabanku na wutar jahim amma Allah ya sha makanci ku daga kanin shi sun malatarawun na ha'ainul yaƙi sannan za ku ganta ganin ido shi ne ainul yaƙi sun malatus alun na yau ma'idin anin na'i sannan a ran nan za a tambaye ku daga ni'imomin da Allah ya muku kenan ni'imomin da Allah ya yi mana abin tambaya ne ka yi da azumi ka samu kunu mai tsafi ka jika cikinka can kuma sai aka kawo ruwan sanyi ka leda fiya wata kuma ka kwara ka je kai wani ajiyar zuciya ka ji daɗi sai Allah ya tambaye ka dangane da wannan ni'ima ta halalce ko ta haramce da ka ci ka samu ni'imar mai kai ka yi gashi ka miƙe ka je zuwa shiriri ta kuka tashi ta bauta ma Allah ka kwaso rana ka zo ka samu bishiya ka samu wani iske ya yi inuwa liya-liya ka zauna karkashinsa ka sa inuwa sai Allah ya tabe karbi da wannan ni'imar da Allah ya to jama'a aiko muna cikin tashin hankali domin ni'imomin Allah gare mu ba su kirgwa wa in ta uddu ni'matan Allah la tusu thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'i sannan lalle rannan za a tambaye ku dangane da ni'imomin da aka yi amma da shi mumini galibi idan an tambaye shi yana da amsa saboda yana taka tsantsan ga abin da yake nema yana taka tsantsan ga yadda yake kashewa wanda suke cikin tashin hankali a ran nan سنة أن الله كتاب يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وكنتم عن آياتكم وبما كنتم تفسقون wanda suke cikin tashin hankali Allah ka samu gama lafiya suratul asri bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر اتمنى سورة قسم باب سابقاني جميلة كيران سورة العصر الإمام ابن كثير يأتوك حديث طبراني wanda yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka haɗu ba su rabuwa sai sun karanta ma junansu wal asr wato kamar suna wasiti ma juna ka kula da lokacinka kar ka yi wasa kar ka bari lokacinka tafi a banza to wannan sura ita ma makiya ce inda mafi yawan malamai sun ce ita ce sura ta goma sha uku wajen sauka ta sauka bayan alam na sharaha gabanin wal'adiya ce wadda ta gabata ayoyinta guda uku ne katal shi yasa kusan ita ce mafi gajarcin surorin alkur'ani sadara guda ce ko biyu sadara biyu ce a wurin kamalan ku akwai wata sura mai sadara biyu suratul kautsar ita ma aya uku ce su biyu ne kaɗai cikin ƙur'ani a aya uku uku sannan kuma sadara biyu wannan ga irin wannan rubutu kenan ga alƙuranan mu na gida wancan masayar rubutu hannu da muka saba da su muna yara layi guda ce ina tsina kalkausar layi ɗaya ce wal asr layi ɗaya ce amma tattare da haka tana ɗauke da bayani mai girman daraja wanda har aka kai ma wasu magabata kamar imamu shafi ana cewa sun ce da ita kaɗai Allah ya saukar ta ishi mutum saboda tana ce maka duk lokacin ka cika shi da alkhairi wal asri Allah ya yi rantsuwa da lokaci ko kuma da yammaci irin wani lokacin da muke cikinsa shine al'asar sadda rana ta yi sai lokaci ne mai daraja shi yasa in za a ba mutum rantsuwa a kotu ana ta abari sai bayan lafi saboda girman daraja wannan lokaci sannan kuma tana da sallar da da ka rasa ta cikin jam'i gara ka rasa iyayenka da 'yan uwanka duka har da matarka da 'ya'yanka Allah ya rantsuwa da wal asri kamar da ya rantsuwa da wal laili ya rantsuwa da wan nahari ya rantsuwa da wal fajri ya rantsuwa da wad duha su ne lokuta daban-daban kowanne kuma da irin muhimmancinsa kaga idan kana safiya sai ka tuna Allah ya rantsuwa da wal fajr sai ka yake kwarai in han sai ka tuna da wad duha idan da rane ka tuna da wan nahari in da bare ne ka tuna da wal asri in dare ka tuna da wal laili wata a kowane lokaci kana riƙe da darajar lokaci mai Allah ke rantsuwa kan sai ce innal insana lafi khusr hakika dan adam yana cikin hasara mun ba da misalin wannan da mai tallakan karago wanda yake yawo yana ya ku jama'a ku taimaki wanda jarin sai ke narkewa domin in ya wuni ba a saye ba duk ta narke to rayuwarka kaman jari ce irin na kankara kullun narkewa take yanzu jum'ar da muka yi da za ta dawo in ka ga wata tasaci mai zuwa ce wannan ta riga ta wuce har abada daga zaman mu nan zuwa yanzu awa guda wannan awa ba za ta ƙara dawa amma dai mun yi arziki ciniki muke don lada ake rubuta mana to wani a wannan awa yana can yana ciniki amma ana rubuta masa zunubi wani kuma a wannan awa yana bacci babu lada babu zunubi amma dai awar tafiya za ta yi saboda ka kankarar ka ce take narkewa to kuma rahamar Allah gare mu sai ya ce idan ka yi amfani da lokaci inda ya dace ba ka yi hasara ba sai ce illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani kaga shi imani na sa ya zama hasarar lokaci wa amilus salihati suka yi ayyukan kwarai a cikin lokutan su wa tawasaw bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wa tawasaw bis sabri suka yi wasici da hakuri saboda haka duk sakan din da ka ambaci Allah cikin sa kankarar wannan sakan ta narke amma ka samu lada duk sakan ɗin da ka gafala baka ambaci Allah ba a cikinsa to wannan sakan ɗin kankar ka tanar ke kuma ta tafi a banza to duk sakan ɗin da ka saba ma Allah a cikinsa ko da da kallo ne ka kalli abin da Allah ya haramta wannan sakan kayi hasararsa kuma ya zane maka zunubi inda muna wannan tunani da ba za mu ɓata lokutanmu ba da mun yi ƙoƙari mu ribaci lokutanmu da me za ka ribaci lokaci babu abin da za ka ribaci lokaci kamar ambaton Allah saboda shi ne wanda baya hana ka wani aiki kana rubutu kana kana zikiri kana tuka mota kana zikiri kana gara keke kana zikiri kana tiyata in likita ne kana zikiri haka dai ko ba ka ba dan kasuwa zaune yana jiran kwastoma yana zikiri mai tura baro da dauke da doya ko kankara yana tukawa yana tilawa kana zaune kana jiran likita kana zikiri akwai lokuta da yawa da muke hasara su kankarar rayuwarmu tana narkewa amma ba mu samu komai ba ce wanda ya fi kowa riba alkiyama shine wanda majority na lokacinsa ya raya shi da abin da yake samun lada dukkan mu gaba ɗayan mu rabin kankaran mu zai tafi a banza ko muna so ko ba masu saboda in kayi nufarki za ka yi ni kana bacci kuma ma wanda wannan za a cire shekarun kurciya inda ba su da amfani ga rayuwarka don baka ba san inda aka yi ka zo da kankarar ta narke a banza sannan ka yi ne kana bacci kana aiki ka kwana kana bacci kenan duk rabin rayuwar ta narke wannan rabin a cikinsa ne za a samu ayyukan neman abinci a samu na neman mukami a samu na neman matsayi a samu na ibada a samu komai a ciki ake samu to wanda ya riba shi ne wanda mafi yawan kankararsa ta tafi inda yake samun lada kuma ba kamar wanda yake zikiri shi yasa Allah ke cewa zakirin Allah kaseeran duk sauran sifofin bai faɗa musu kaseeran ba duk wani abu da Allah ke ce ai bai kira shi kaseeran ba in ba zikiri innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين غامنا والصائمات سنة تسكين جدا جمو والحافظين فروجهم والحافظات باب عند كثير يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوا بكرة وأصيلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون باب صد بأس كي تسبيه فبابكم كبر أزل لو كبينا نفع أمكم cinikin kankara yana ƙara kadari ne da zarar ramadana ya kama daga nan duk kankarar da Allah ke sai ya bada lada goma shi kadai sa abin da yake bayarwa kuma hikimar babba wannan kame da baki da muke ciniki ne muke ko mun yi bacci muna cikin ciniki to ina ga ga kana azumi kuma kana salati ga kana azumi kana sauran tafsiri kina azumi kuma ke kunna tilawa ga wayarki kana kicin aji ko ga mp3 to idan aka ce lailatul qadari ta taho to ran ne shi duka barwa wata magana ran nan cin kasuwan na hakika ne ya taho a masjidin nur wata shekara da na yi firin ramadan lacca na ba da labarin wani bature da ba akwai lokaci da ya ci babu lokaci labarin wanda aka sa gara basa ta minti biyar amma ya fito da miliyoyin kaya na miliyoyin fama-famai na ingila aka yi ta mamaki sai ce wallahi turar da aka fara sanarwa za a buɗe wannan supermarket ko wannan mall ɗin a ba wanda duk ya ci a ba shi minti biyar ya turar na yake yawo ciki ya gano ina kaya masu tsada suke ina masu daraja suke wanne ne a kusa da kofa ya za a yi cikin minti biyar da sai ka ci abubuwa masu shege tsada to muna cikin wannan a cikin ramadan amma in lailatul qadari ta yi to fa duk wanda ya bacci a ran nan ko ya sakaci a ran nan to shi kan sunansa innal insana lafi khusrin Allah ka kare mu daga hasara gobe in Allah ya so za mu yi sauka ga abin da muke fata Allah ka kammala mu da wannan tafsiri cikin rahama duk kalmar da muka karanta a ciki ubangiji ka ba mu ladarta dan mu kuskure ko tuba harshe Allah kamar afara gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين